wabarakatuh muna gode ma Allah subhanahu wataala da Allah kama wannan rana ta litini 18 ga watan shawwal hijiran shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai 2018 wanda za mu saurari ci gaban tsarwan goron sallah wanda shehu yake ba mu bayanai a falar a halaran shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karkashin fassarar littafin nan mai suna al-anwar wa misbahu sururi wal afkar wa zikrun nur sayyidina Muhammad al-Mustafa al-Muqtari sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wallafan abul hassan ahmad bin abdullahi albakari radiyallahu anhu da za mu saurari jan karatu alkur'ani mai girma daga alaramma malam adamu katibu na gidan shomal usman mai tantabarai da za mu saurari waɗannan gulagulan bayanai daga fadilati shekul islam wasu adatul anam malamma shekhu usman bin shekhu idris radiyallahu ta'ala anhu ma kusfa zare fiti akan hukumullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وآل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مشي الحمد لله الحمد لله الحمد لله Allah sa dan za mu ci gaba da karatunmu na wani littafi da muke yi al'anwar musbahun surur wal afkar littafin shehu abul hassan ahmadu bin abdullahi al-bakari radiyal anhu a ƙa'ida za mu tashi ne daga shafi na rigirgi da biyar ko tamanin da hudu tamanin da hudu
tamanin da hudu da uku tamanin da biyu to ta tashi makaranta mhm, daga tamanin da tamanin da nawa na ce to kuma shi wajen ɗari da biyu a sayar da da kai zafi gamsarwa amma da abin da zan faɗa mafi yawanci suna wannan littafin ne da take hannunmu amma zan ɗan jajjeho wasu daga cikin tarihan haihuwa na salama na cikin littafin da ake ce ma hujjatullah alal alamin hujjatullahi alal alamin min mujizat da mursalin littafin shehu- shehu- na shehu yusuf na bahani da anhu bayanan da yi a wurin bayanin haihuwa a musallama yanzu za a kuma kawo su daga cikin bayanai na cikin hasa'isul kubra littafin jalaluddin suyudi da zalanu ita sufuli biyu ne a ciki ya sa mu'ujizi guda dubu ɗaya da jan ɗari biyu ita kuma cikin layi sufuli uku ne za mu kawo su mu Allah ta daga cikin littafin da ake ce ma sun majalisun tabin na fa'isi nufatin majalisun tabin na fa'isi amma kamun fara karatun wannan tafi suke hannunmu littafin wani aka ce eh abul hassan shi ahmad bin abdullahi al-bakari wanda ya san shi ya san shi wanda kuma bai san shi ba shine mahaifin shehu muhammad al-bakari mai salatul fatil magulga shi ne mahaifin shehu kudubuddin muhammadu bakari wanda ka ba a sata fatil ma gulika muhammadu bakari a hannun wannan shi a hannun wannan mahaifin na shi karatu komai da komai yake hada qur'ani a hannun shi ya dan shekara bakwai ya haddace sauran littattafai na fannoni ya gama komai da komai ya dan shekara sha shida ya fara ba da limanci na sallan tarawihi a ka'aba da dan shekara goma sha takwas rigirigi to in ba kuma ta ba karatun mun can mun yi mun yi bayanin sadihu ko da zarqa'u da abdul masihu da nu'man bin munzir an ji bayanan da suka yi to shine mai alburda yake waƙewa alfashin alburda yake sallan hanyar أبان مولده عن طيب أنصره يا طيب مبتدأ منه ومفتتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وشين رند فارساوا سكهنجي تشيوان الليل zai na kai musu wa'azi tun daga katanga ya tsage darewa goma sha hudu ga mafarkin mubizan da ya yi raƙuma sha hudu suna jan dawakai sha hudu wa ba ta iwa ni kisra wa huwa munsaddi'un ka shamli ashabi kisra gaira multa'imi والنار حامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل أين من سدم وساء ساوة أن غادت بهيرتها ورد واردها في الجيزه نزم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تهتف والأنوار صادئة والحق يظهر من معنى ومن كلمي magani ya bayanin cewa katangar gidra ɗin da ya tsatsage so goma sha hudu da kuma wutan nan da ake bauta ma wajen shekara dubu a rana ita ma ta mutu da kogin sawata ita ma ta ƙafe tekun samawata kogi sama da ita mata bulbulo go aka bayanin cewa alaman kafewan kogin sawata to kafirci ya kafe alaman bulbulowan kogin sama wato musulunci da shi zai dago aka ce a lokacin da aljanu suna zuwa sama su jiwo labarai shi za su ke ba su sadihu labaran nan dalilin kenan suna zuwa sama ne su ji ba- ba- labaran da ake a sama wajen mala'iku in sun dawo su kuma sai su gaya ma su sadihu su zarqa'a su su nu'man bin munzir da sauransu su abdul masihu to duk haihu annabi ne yasa aka ce to shi kenan duk an dina zuwa sama Qur'ani na cewa wa inna kunna ko minha maq'udu wa inna kunna mine wa wa inna kunna maq'udu minha maq'ida lis-sam'i amma faman yastamil al'ana yajid lahu shahafar rasada ce da muna zuwa muna zama a sama har ma kowa na da wajen zaman shi a sama aljannu ba wai na kunna min hana kauri muna zama min ha maqaida ko mai na da wajen zaman shi nan an san wajen zaman shi dani wani ne nan wajen zaman aljani wani ne nan wajen zaman aljani wani ne in aljani wani ya jajo labaran da ake a wajen mala'iku kuma ya dawo sai ba muridan shi na kasa bokaye sai ba su labari guda ɗaya ya ƙara ƙarya 99 ya ce man famin samil al'ana amma yanzu duk wanda ya nemi zai jiwo labari lahu shi habara kada zai samu tauraron nukiliyan Allah yana jiran shi to shi ne mai alburda ya waƙe wannan karatu da muka yi na baya ya ce ammu wa sammu fa ilanu bi shay'in lam tusma wa bariqatul anzari lam tushami min ba'di ma ahbar al aqwamu kahinuhum a gani baitin baitin bokaye sun ba jama'a su labarai na zuwa annabi min ba da ma a habaran akawamu kahinu shine labarin nan na sadihu da na zarqa'a labarin da suka bayar mm bi anna dinahum lam wajja lam yaqumi sai addinin nasu na bokanci to shi kenan ba fa tabbata ba ya riga ya rushe mm wa ba'da ma ayanu fil ufuqi min shuhubin munqaddatun wa ba'da wa ba'da ma ayanu baitin abinda su musamman shi sadihu da darqa'a da gani fil ufuqi asirin samaniya min shuhubin na tauraron nan munqaddatun wasu na faduwa wasu na karo da juna wa fawqa ma fil ardi da kuma da gani na bayan ƙasa min sanami na rugujewa gumaka hatta gada an ɗariƙin wahayi mun hazimin nuna shi ne ya kafu ita da mun hazimi to labaran abra kenan da bayar a baya da sadihu inna mai alburda ya waƙe ta jazakallahu khaira da za mu fara karatunmu da littafin kamalin farhi wa surur shafi na 24 yace wa qad warada haqiqa hadisi yazo anna Allah azza wa jalla amala jibril amara jibril alayhi salatu wassalam fi laylati zufat sayyidatina aminat ila sayyidina abdullah haqiqa hadisi yazo Allah azza wa jalla ya umurci malaika jibril alayhi salatu wassalam daren da sayyidina abdullah zai sadu da sayyida amina hasken ya koma wajenta Allah amurta mala'ika Jibrilu an yunadi fil akwan bit tabshir bi qudumi hadha al habib al bashir an nazir hakika Allah ya annabi Allah ya Jibrilu yaje ya daga murya halittu a duniya gaba daya yi mutane bishara cewa fa masoyin Allah zuwan shi ya kusa mai bishara zuwan shi ya kusa mai gargadi zuwan shi ya kusa fanada bi ala sautihi Jibril daga murya yana magana yace ya hamalatal arshi wa ya ahalal sidil muntaha wa ya ahalal jannati wa ya ahalal samawati wa ya ahalal ardina inna kalimatillahi qad tammat wa hikmatuhu nafazat wa rahmatuhu qad ammat wa innahu subhanahu wa ta'ala anjaza wa'adahu bi ijadin nabiyil amin sayyidil halqi ajma'in خاتم النبيين والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين المسمى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد وداها وياسين الناس بدينه كل دين وها هو الآن بذل الحكيم الحبير المؤدي لكل شيء خلقه المؤذن كل شيء حلقه يزن التدبير قد قدم من عالم الأرواح إلى فضاه الأشباه وأودع نوره المصون بحفظ الرب في آمنة ابن وهب في آمنة في آمنة ابنة وهب وقد حق الهناء بهذا الطالع الميمون هكا mala'ika jibril alayhi salam ya daga murya yana cewa ya ku mala'ikun al'arshi ya ku mala'ikun al-kursi haqiqa ya ku ya ku mutanen aljanna da hurin da kowa da kowa ya mala'ikun sammai ya mala'ikun kasai ya ku mala'ikun kasai gaba daya haqiqa yau kalmar Allah ta riga ta cika Allah ya riga ya zartar rahaman shi ta game ko ina gaba daya yau ne Allah azza jalla ya cika alƙawarin shi ya zartar da alƙawarin shi yau ne ya shirya za a samar da annabin annabin ƙarshen zamani amintaccen Allah a fadan Allah shugaban halittu gaba ɗaya cikamakin annaba da manzanni wanda ke aiko shi ne rahama ga talikan duniya gaba ɗaya mai suna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma mai suna Ahmad mai suna Daha mai suna Yasin wanda shine yau addinin shi za a shafa duk addinai gaba daya ga yanan fadin Allah al-Hakim al-Habir ya riga ya zo izin da izin Allah al-Hakim Allah mai ba da mai ba mai ba halki komai da komai ga yanan fa ya kaddara yau ne fa za a samu cikin shi wa udi anurul masun yau fa an sanya hasken nan nashi abin kiyayewa an riga ya shiga cikin mahaifa yau din nan dan kari bi hifzir rabbi yashga fi aminata ibnata wahabin wa qad haqqal hana suka inji jibril ce haƙiƙa ya kamata mai farin ciki haƙiƙa ya cancanta mai farin ciki bi hadha tali'ul maimun da wannan burji mai albarka da wannan burji mai albarka burjin alhairi burjin alhairi shugaban burjai shine shugaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mala'iku suka yi ta murna suka yi ta farin ciki daga nan mala'iku suna ta saukowa suna bi kasashen duniya da garuruwan duniya suka cika makka gabar da yamma ko darewa aka cika makka suka cika duniya ko ina mala'iku suka cika mala'ikun rahama saboda ranan ne annabi aka samu cikin shi iblis ya ta kuka yana ihu yana wasaha iblis sayatan ha'ilatan wada a'lana fi bil wail wal wabali yana ya kai can shi ya halakar shi ya tabe shi ya hasaran shi can gare shi can gare shi can ga su gada shi baƙin ciki yake yi an samu cikin shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a watan farko sai da amina alaihi wasallam tana cikin bacci sai ta yin barki ta ga wani babban mutum ya zo mai albarka mai alhairi yana haske yana kamshi yana kirkiri na falfali wannan sai zai duka wajen gaban cikin ta yadda tana kwanciyar tana bacci daga kamar ga tana zaune ne sai ga wannan ya zo da ya zo sai ce marhaban bika ya muhammadun rasulullah marhaban bika ya muhammadun rasulullah sallama ya ce marhaban bika ya sayyiduna muhammadun rasulullah sallama yace na zo na in gaishe ka in maka mubaya'a na salama na salama maka tun baka zo duniya ba sai sai da mace cewa ne ne kai ban gane ka ba kana haske kana kamshi kana falfali ban gane ka ba sai ai ni ne annabi Allah annabi Adamu alaihi salatu wassalam na zo mishi mubaya'a annabi na ciki yi magana Adam ya ji ita ma ta ji annabi ya ce masa ya ce annabi Adamu barakallahu fika zankari a wata na biyu tana bacci a gidan wato cikin zama cikin wata rajab ina a rajab annabi adam kenan yazo yace mene marhaban bika ya muhammadu sallama shi kuma a wata na biyu wani wata kenan sha'aban sai ga zuwa annabi Allah annabi shi alaihi salatu wassalam shi kuma da yazo ya duka gabanta yace assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah ta ce ban gane gaba ne ce ana shi ni ne annabi shi su dan annabi adam alaihi salam wata na uku wani wata kenan ramadan a wancan wata na biyu ne aka asina bil asina abdul dalil radhiyallahu anhu shaibat alhamdi ya tura sai na abdullahi sai madina yake je madina din nan ya siyo kayayyakin walima don wannan haihuwa ya zo ana so a gayyan ƙasa gaba ɗaya a wata na biyu ne annabi adam alaihi salam sai na abdullahi radhiyallahu anhu wa alaihi salam ya je madina don siyayya da zai dawo a wajen abuwa ya yi wafati kamar shi nan ana ziyara alaihi salatu wassalam a wata na uku shine sai ga zuwan wani annabin Allah yana haske yana falfali yana kyalkyali yana ƙarshi ya duka gaban sai da amina sai ce assalamu alaika ya nabiyullah assalamu alaika ya nabiyullah kaga na farko marhaban bika ya Muhammad sallama na biyu ya Rasulullah na uku ya Nabiyullah tace wane ne sai ni da Annabi Idris Ana sallatu salam uzkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya eh shine wannan ka samu baban mu sunan shi alhamdulillah alhamdulillah sai wata na hudu sai wani wata kenan kaga mun samu rajab sha'aban ramadan a shawwal kenan sai ka zo annabi Allah annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya duka ba sai da amina yace assalamu alayka ya habibullah assalamu alayka ya habibullah assalamu alayka ya habibullah amin sha Allah ka ga ya masoyin Allah sai da amince ce ban gane ka man anta fa qala ana nuhu lakil bisharatu furci ya tabbata a gare ki ya amina la'annaki hamalti bi sahibin nasr wal futuh domin kin dauki cikin wanda Allah zai taimake shi kuma zai bashi fasahi na duniya lahira gaba daya wata na biyar wani wata kenan zulqada sai ga zuwa annabin Allah annabi annabi Allah annabi hudu alaihi salam shi mace assalamu alayka ya safwatullah assalamu alayka ya safwatullah tace ban gane gaba wani shi ana hudu eh ana hudu walaka bisharatu ya aminatu la annaki hamalti bi afdali mauludin eh ga gane karatun fa ana hudu walakin bisharatu ya aminatu la annaki hamalti bi afdali mauludin ni ne hutu na zama ki bishara da kin kin dauke cikin fiyayyen duk wanda za a haife shi na nuhu kuma ana nuhu ya gani lakin bishara ya amina tilai na kamati bisahibin nazari wal futuhi na ku fa wani ne kuma annabi Idris yace lakin bisharatu ya aminatu faqad hamalti bidurrin nafis eh saboda balaga magana ne na manya ya gani wata na biyu fa annabi shi zikon sai ce faqad hamalti la ita laki bisharatu ya aminatu faqad hamalti bi sahibi tawili wal hadisi eh rijiriji na annabi adam fa yace mata ana adam abul bashar lakin bashar fi aminati faqad hamalti bi sayyidil bashar mhm nake shi fada eh hakika ki zama cikin shugaban mutane shi halittu gaba daya mhm sai wata na shida eh wata na shida sai ga zuwa annabi Allah annabi Ibrahim alaihi salam shi kuma ya duka ya gaida annabi yace assalamu alayka ya rahmatallah assalamu alayka ya rahmatallah tace ban gane ka ba wani da yace ana Ibrahim ana Ibrahim al-Halil ana Ibrahim al-Halil na zo ne in miki bishara tace lakil bushra ya aminatu faqad hamaltu bin nabiyil halil faqad faqad hamaltu bin nabiyil jalil kaji kin samu cikin annabin Allah mai girma wata na bakwai sai ga zuwa annabi Allah nabi Isma'il wani yana hu- yana da fuska mai haske yana da kamshi yana farin ciki yana kwarjini yana da karsashi ya zo ya duka gabanta yana kallon abin da ke cikin nata yana assalamu alaika assalamu alaika assalamu alaika assalamu alaika ya man hitarahullah Mm. amincin Allah ya tabbata gare ka ya wanda Allah ya zabe shi ta ce ban gane gaba man anta faƙala ana ismailun zabihu Eh, ni ne ismail da aka so a yanka na ɗin nan lakil bisharatu ya aminatu faƙad hamalti da sahibil fadalin sahihi Eh, faƙar hamalti da sahibil fadalin sahihi hakika kin ɗauki cikin ma'abucin falala ingantacce a wata na takwas tana fito sai ga wani mutum ya zo ya gaishe ta yana yana gaida abin da ke cikin natin assalamu alayka ya hiratullah assalamu alayka ya hiratullah assalamu alayka ya hiratullah fa kuntu ma anta qal ana musa al kalim ana musa al kalim ni ne musa wanda Allah ya zance da shi na zo miki bishara ya amina walakin bisharatu ya aminatu faqad hamalti bi faqad hamalti فقد حملت بمن نزل عليه القرآن العظيم شيء الكلي ثم أنه أنباش القرآن العظيم أهم. في أوتا نترى سيقى زوان وان النبي الله ينا منوشي ينا حسن كالكلي ina assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya rasulallah da ce mata wa nace wa ne ganan da ce ayyaci ana isa ibn maryama Eh, ana isa ibn maryama lakil bisharat ya amina fa innaki fa innahu fa innahu nabiyul mukarram wa rasulul muazzam Mm, hakika kin samu cikin annabi Allah abin karamawa abin girmamawa na zo da miki miki kaniya in taya ki munna in miki barka in taya ki munna kuma in sallama ma wannan annabin da ke cikin ki da annabin da ya zo an ya ce barakallahu fika sai ya sa musu albarka gaba ɗayan su rigi-rigi dan ƙari haka abin ya tafi ana haka ana haka ana haka sai da amina ta ce da wata rubewar ya shigo a daren farko ta ce kawai sai na ji an cika zuciya da wani farin ciki na rasu mene ne na samu haka na farin ciki zuciya ta cika da haske ko da farin ciki da nishadi da karsashi da bishara da cewa ana gama ko lallai kawai komi nawa ya yi daidai guri na ya cika da ne ma na sama na ji kofar ya cika ne dare na biyu shi ma aka ƙara yayi damuwa na zuciya na aka ɗaga daraja na kan matan duniya gaba ɗaya Eh, shugaban mata ba gaba ɗaya mahaifiya annan sallama ta ce dare na uku sai na ji mai kira yana kira yana innal ladzi yuqalu innal ladzi yuqalu bihamdillahi shukruhu qad qaruba dan kari ta mutum fa ya kusa kad karba qudumihi ila alam zuhur bin nur wal qubur farin ciki fa ga yanan haske ya fa kusan sauka fa dare na hudu tace sai taje tazu malaiku ko suna ta murna kawai malaiku ka fadda mu kudara suna kai alhamdulillah ashe wata ya shigo ashe wata ya shigo ashe abu ya kusa ashe haihuwa ya kusa ashe annabi ya kusan zuwa gabatar mu kudarewa kawai ko ina kawai malaiku suna majuna barka tana ji kuma tana ganin su dan ɗari ta ce a dare na biyar a bacci sai ta gawa annabi Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya ce ya aminatu na zo ne in miki bishara hakika kin ɗaukaka to Allah ya baki dama ke zai kina kafiya annabin ƙarshen zamani shugaban manzanni gaba ɗaya sahibin sana'i almutawwaji bi tajil qabul tace a dare na shida a lokacin ne naga an cika sammai da gaba ɗaya ko ina inda ina gaba da muku darewa da annurai taurari suna ta zubowa suna ta suna ta haska ko ina da ina dare na bakwai na ƙara jin rukudin tasbihan mala'iku na can fada Allah irin tasbihin suke na rukuki to ina jin su dare na takwas na ji wani again wani farin ciki alfarhu wa surur na juna mai kira yana kira yana cewa ya aminatu qarubat wiladatu nurin nur wa badarul budur ya amina haƙiƙa haihuwan hasken haske ya kusa haƙiƙa haihuwan hasken hasken haske ya kusa haihuwan watan watanni ya kusa wace maganan almuharram ko safar ko rabi ko rabi lahir ga ana maganan muhammadu rasulullah a wata na tara annabi ta ce kawai ta ji wani taushi a jikinta ta ji kalmomi masu daɗi masu suna ketowa ana sa qad arba ibanal wada'i fabshir bi sa'ad da'im hakika fa lokacin haihuwa ya kusa ki bishara da sa'ada na har abada dare na goma ta ce zuciya na ya na ya na kawai Ha, ina farin ciki farin ciki ma kamar in mutu dan farin ciki kawai dan farin ciki ta ce dare na sha ɗaya im imtala qalbi nura wa lam yahsul li faza'un bal izdat farhan wa surura daren sha ɗaya take zuciya na cika da haske ba wani damuwa ko na raɗi ko wani firgici na naƙuda ko wani tunanin wani abu na ma ƙara farin ciki ne kawai da karsashi da shauƙi da dare na sha biyu kuwa dare kuwa kasance dai wannan ranar gari ya haske tartar ga hasken farin wata iko Allah shi kuma Abdul Dalib radhiyallahu Shemat Alhamdi sai ya ja dukkan zaman gidan gaba daya suka je dakin Ka'aba suna dawa bi gaba daya to suna cikin dawafi suna dawafi daren sha biyu kenan daren sha biyu daren sha biyu na rabi lawal suna dawafi suna dawafi ta suna ta ibada suna ta ibada Allah ya sa su da amina su sauka lafiya Allah ya sa su da amina su sauka lafiya suna ta dawafi sun sun gama su nafila da kabi wajen makama Ibrahim ita kuma tana daki ita kadai ta ce ta kowa ko su zuwa cikin ta fara motsawa alaman naƙuda ta ce tofa gashi kuma yau ba kowa a gida ga kuma haihuwa alaman ya zo ta shiga ɗaki ta fice labule ta kwanta kenan ta ko ta ga garin ɗakin ta gabas ko ya buɗe kawai garin ɗakin ta gabas ta ko ya buɗe sai ga haske ko na ke daga nesa wata mata ta hata tun karo ɗakin tana tafiya ta sa fararen kaya masu kyalkyali masu falfali tun daga suna fafal fafal fafal faratar balarabiya ga fararen kaya da yan koranta da hadimanta suna barka da zuwa ya ki ummul bashar barka da zuwa ya ummul bashar wajen shigowa ɗakin ita kaɗai ta shigo suna can waje ta ce sai da ai na zo in gaishe ki na sai da amina ya mahaifiyar annabin annabawa na zo ne in taya ki ɗaya bakewa tun da ba kowa a gidan na zo ne in miki tausa sabon gari ya tsaye ni ce hawa ni ce hawa ni ce hawa mata annabi adam haka ta kama ya sai da amina tana mata tausa tana mata tausa tana muna tashi farin ciki ya amina ana haka sai ga zo wata mata ita ma ta shigo fararen kaya tana haske tana kyalkyali tana falfali daga nesa tana kashe ido idan amince ce wannan fa ban gane ta ba ana barka da zuwa barka da zuwa ya sai da sarat barka da zuwa sai da sarat ya mata annabi ibrahim ya aure gidan annabi ibrahim sai ma ce ba barka da zuwa haka ta keto hadimata suka tsaya a waje ta shigo cikin daki dakin ko ya ba wai ya bude ne haka wai haka na darewa da kowa da kowa ke gani ba a darewa ne amma sai dai take gani an yi hijabi ne kawai matan na zuwa sai da fara ita ma ta zo ta gaida sai da amina mahaifiyar annabi ta gaishe ta ta zauna wannan ɓarayin wani suna hannun dama wani suna wani suna bar hannun hagu suna mata tausa sai ga zuwa wata mata mai alfarma ana barka da zuwa barka da zuwa mata mai alfarma ya matan annabi ya matan annabi sai da asiya bintu muzahim ita ma ta zo dan ta yi tausa sai ga alƙarshe ta zo ita ma tana haske ta sa kayan zirin wani mai ɗaukar ido tun daga nesa kawai kayan wani yallalalala kawai yana canza kala yana ɗaukar ido yana wani sheƙi ana wane shi an sai da maryam kenan sai da maryam kenan sai da maryam kenan mahaifiya annabi isa mata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka zo suna gaida sai da amina mun zo ne mu taya ki munna mun zo ne mu taya ki farin ciki ya mahaifiyan annabin annabawa ya mahaifiyan annabin annabawa ta ce sai hankali na kwanta da ina ganin ba kowa to hankali na kwanta kuma banda banda matsala banda damuwa can na ƙara gan an yayi hijabai sai ga samu mana kusa ta saukowa kawai a zuban taurari suna ta saukowa suna ta juna barka suna ta marhaban bika ya muhammad marhaban bika ya muhammad marhaban bika ya muhammad haka mala'iku ke ta majuna barka haka ruhanai ke ta barka haka aljannu ke ta barka duk manyan mala'ikun nan wanda kake jin labaran su wanda baka ji wallahi duk sun zo jibrilu shi kada ya zo mala'iku sahu dubu shi kada jibrilu mika ila zo da mala'iku sahu sahu dubu israfil mala'iku sahu dubu azrail mala'iku sahu dubu munkarin dubu bilwanu dubu raqibu dubu atidu dubu bilwanu dubu malik dubu raqibu dubu atidu dubu kowane wani sahu dubu kawai murna su ce majunansu Allah ce ma dabbobin ruwa su fito ki barka ki kariya saboda fitowa Muhammadu Rasulullah su yi kariya kan fitowa annabi haka dabbobin ruwa duka bullo da kai su kifaye da da kwaɗi da gwadari da manyan halittu ruwa ƙanana da manya ke duk su fito waje kawai suna marhaban bika ya Muhammadu marhaban bika ya Muhammadu marhaban bika ya Muhammad marhaban bika ya Muhammad marhaban bika ya Muhammad marhaban bika ya Muhammad marhaban bika ya Muhammad marhaban bika ya Muhammad marhaban bika ya Muhammad marhaban bika ya Muhammad marhaban bika ya Muhammad مرحبا بك يا محمد مرحبا بك يا محمد مرحبا بك يا محمد مرحبا بك يا محمد مرحبا بك يا أن محمد يا أن محمد يا أن سلم sannu a mala'iku suna ta barka suna ta murna sun zo tare tun kan annabin ya fito ruhanai suna ta barka aljannu suna tabarka dabbobin ruwa suna tabarka dabbobin daji suna tabarka kuma dama Allah ya kaddara a shekaran gaba ɗaya Allah ce duk wata mace mai haihuwa a mutane da duk wata mace mai haihuwa a aljannu da duk wata mace mai haihuwa a dabbobi da duk wata kwanyi Allah ce a wannan shekaran gaba ɗaya ko a wani halitta ko a wani jinsi ka haifi ya na mace dun maza kawai dun maza kawai dun maza kawai za kawai duk shekarar gaba ɗaya wallahi wallahi hatta awakai maza kawai har a dangaru har agwagi har tantabaru duk halitta kawai ɗan haihuwa za a yi ko ƙwanyi ne maza kawai ikiraman lissaidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ɗari kamun haihuwan an tare da bi ana so a sa sunan muhammadu ko kila ya dace wannan ne mai sunan ka an haifi annabi shine na an haifi an haifi muhammadu muhammadu guda tara namu shine na goma da ya na goma ya cika she kuma ya cike shi kadai nashi ne kawai kama aiko shi wasu wafati ba kuma aiko shi kuma wasu bishi dai kuma ya kauce dan ya kai cikin wannan Muhammadan shine wanda yake cewa din nan wanda Qur'ani yake cewa wa innaka la tahdi man ahbabta kai Muhammadin nan baka shirye da wanda kake so domin idan an ce mu mi tauhidi mi sallah mi azumi mi zakari haji mutum Muhammadin sai shi ma annabi ne amma nashi addinin Allah shi ka ai tauhidi ka ai sallah ka azumi ka ai zakka ka ai haji kan sallah ki kai Muhammadin nan baka shirye da wanda kake so muku wani amala ce wa'in naka latahadi ila siraɗin mustaqim to wanda ba sani ba sai su ai Allah kaɗai ki iya gaya annabi a ce kai ba ka shirye da wanda kake so to ba da nam ake ba da nasu ne ba da nam bane da nasu ne da wancan ga dalallan ne to kaji mai gida shaibatul hamdi abdul dalib shi na ta wajen dawafi ga kuma gida ta ci kada farin ciki ga haske ya cika gida sai ya ji kawai yana tsawafi kaba kusa ta girgiza haka tsawafi ita kanta ita kanta tsaban tana kewayawa haka tana juyawa haka tana tsawafi tana juyawa ita kanta kaba wannan abin mamma mace haka bacci ne kuka bayyana ne wannan bacci ne kuka bayyane sai ga kira daga masu kira ta bangon gabas na kaba ana wani dal muhtar wani dal muhtar wani dal muhtar allazi yuhlaku bi yadihi al-kuffar wa yutahhiruni min hadhihi al-azlam wa ya'muru bi ibadati al-malik al-jabbar ana cewa yau an haifi annabi muhammad yau an haifi annabi muhammad yau an haifi annabi muhammad wanda shi ne zai ɗaga ki bautan Allah ya hana bautan gumaka zai umarci mutane da bautan Allah almaliku aljabbar ta bangon ka'aba na yamma aka ji sauti ta wasu gaba ɗin jibril ne ta yamma kuma mika'il ne ina qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin hakika haske ne girma ya zo ku daga Allah ana kirari kuma duk wanda suke abalar shi nan suna dafi suna ji a zuɓar lebo da jama'a shi ta ɓarayin kutu na ɗakin kaba aka ji murya mala'ika israfilu yana cewa bismillahir rahmanir rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim tabarin hannun hagu barin arewa sai a tsoga murya mala'ika azra'ilu yana magana yana cewa bismillahir rahmanir rahim وقل جاء الحق وقل جاء الحق وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا مريا كوتا إن غبا ديما غا دبوبي أواكي نمكة دراقما نمكة دشانو نمكة faɗi suke marhaban bika ya muhammadu marhaban bika ya muhammadu marhaban bika ya muhammadu marhaban bika ya muhammadu marhaban bika ya muhammadu marhaban bika ya muhammadu marhaban bika ya muhammadu marhaban bika ya muhammadu marhaban bika ya muhammadu annai muhammadu annai muhammadu annai muhammadu sallallahu alaihi suna wannan murna suna wannan murya kasai su abu jahil da sauran mutanen makka kowa na fitowa yau lafiya kuwa sai me yake faruwa wannan dare lafiya me yake faruwa ne haka wata ya ƙara haske ya nuka ta su goma sha biyar akan yadda yake taurari kowane ta ƙara haske an nuka ta na da su goma sha biyar ko ina kawai fari kawai dare ne sai kace rana ne ko ina kawai haske ko ina kuma kanshi ko ina maka kowane lungu ko bayi ka ji zaka kanshi kawai ranan bayi ka ba wari kuma ranan wallahi wallahi wallahi hatta ruwan kwatami ya zama mai daɗi Shehu Muhammadu Jibrima, Rijalanhu, Shehu Muhammadu Jibrima ya ce har yanzu in dare sha biyu ga wata ta zo, in ka lura hudun dare zuwa biyar na makka mu kuma nan daya zuwa biyu duk wani kaji sani ka dan laka zaka ja kuma mai daɗi rige rige wannan daren daren sha biyu na tarafi lawal to karfe ɗayan dare na irin namun Najeriya zuwa uku ɗaya kar ana mimita wannan na wannan daren a wannan awa ɗayan can hudu na maka zuwa biyar hudu zuwa biyar zama tsakanin da su awa biyu ne amma wanda yake nan zuwa biyu ɗaya zuwa biyu ɗaya zuwa biyu na najeriya in kuma kasanta canza kuna gaban mu kanin safa dai ko kuna can bayan mu kanin safa kanin safa kuna da tsakaninku da maka awa nawa ne da shi za ka yi amfani da lissafa daidai lokacin makaɗin nan ko kuma ƙasar a ƙasan ku muna najeriya awa biyu da tsakani to haka murna ko ina da ina take cika shi wannan bayanin shi tijani faɗa da jalan cewa lokacin wannan sallama yana amfani ne ba wai ba wai a ce hudun kowane ƙasa ba a hudun na makka ne lokacin haihuwa shi ne asalin lokacin ijaba na kowane dare hudu na makka ne hudu na makka to kai kuma ƙasar ne a ƙasan ku biyu kenan zuwa uku kenan ko biyu kenan zuwa uku namu biyu kenan zuwa uku dan ka awa biyu na tsakani awa biyu tsakani biyu kenan zuwa uku lokacin shine zai kama hudu zuwa biyar biyu na dare zuwa uku ta kullum shine sirrin ijaba na kowane dare na wajen munan Najeriya kuma kowa kuma sai sun safari na kasansu amma ka ɗauka kai ana hudu a zuwa zuwa biyar a ta hutun tun masu sallah sun tuntunin ma har sai shi da kenan yawa zuwa bakwai a wannan sirri ne mai girma sanadiyar samun shi dasan ba wannan bayanin sai zai shi wata janar zalamu sai sahabin shi shi alhazi miki tambayin shi ya shi da ina amfani da sun azamin in karanta sai Allah ya tuma mala'ika sai tashi ne lokacin ijaba da dare da zo gani gaji na sa daga tafiya lokacin da ba kaman ko suna kashi annabi mm ina ce wakatun sahuri lokacin sahur shine hudu zuwa biyar na makka kai kuma kalin safa da kasan kawai a daga cikin gunan da biyu zuwa uku sai da na abdul alim zalanu ya ji ana ta murna ko sai lafiya kuwa abu jahil ya fito abu jahabin ya fito abu lafiya ya fito hanya to ce masa idan suwai ba lafiya ai matan matan dan uwanka ta haihu matan ɗananka abdullahi ta haihu ta haihu lafiya ya ga su ce namiji ya ce in kuwa ta namiji ne inda ya tafi namiji ne to na yan taki amma zan je in binciki labarai da je bincika an ce namiji ne kuwa ya ce ya yan tata saboda fa ya yan tata ne su ɗaya cewa an haifi ɗa namiji matan ƙanin abdullahi ta haifi ɗa namiji tare da ƙiyayen da ya nuna manabi tun farko har ƙarshe tare da sunan da aka sakwana tabbatar da abila abila habib amma Allah ya ce dullata ne ana daga musu kafa duk wanda da gidan bai fitowa amma shi don mana ana fito da shi in sha iska ya shakata duk man da ba mu shi azaba a gani ashe haramun alaihin naru kalbun a habbahu haramun ne ta da dukkan mai zan zalama musulmi mai ibada in dai ga wancan kafiri ba ya fi annabi matsayin mursali ne ba kawai an haifi ɗa namiji to san da ke haifuwar namiji ya sa ce ya yanta sai da kawai ba a gani ba fa ya so shi na matsayin annabi mursali ba kuma daga ranar bai karsa annabi ba har ya bar duniya bai karsa annabi ba amma so da ya so ɗa namiji ma kurin ya so ɗa namiji kurin to sani duk yan shi dillifin ne ake mishi gafara ba mai shiga wata ya fito a kafarai amma shi yana fitowa da shi sama ya sha iska huta sai talata sai a koma da shi a lokacin ne su suna nan waje ana ta jin jawabai masu daɗi na farin ciki idan wata ɗakin sai da amina ana mata tausa sai da hawa tana mata tausa sai da faratu tana mata tausa sai da asiya tana mata tausa sai da maryam alaihin na salatu wasalam tana mata tausa tana lallashinta ai mu mun zamo hadimanki ai mu mun gode Allah ai mun yi mana da Allah ya tura mu ce mu zo mu ɗebe miki kewa mu zo mu fira da ke mu ganki tun a duniya mu ganki mu san ki miki hidima shi ma ai alheri ne ai shi ma martaba ne ai ai mun gode mu Allah ai mun gode mu Allah ko sai bacci kwashe ta sai da Amina ana sa ta salam ko sai bacci kwashe ta ka taɓa jin mai naƙuda kuma sai bacci wata ma za ta kai asibiti ya aiki to wannan tana naƙuda maka bacci ya kwashe ta ta ce a baccin sai na farki na ga wani balarabe ya zo da hannun shaka masu mai albarka ya haka ya shafa ciki na haka yana shafa haka sai ciki na kawai ya buɗe kawai sai ga ɗan da ke ciki na kawai na ga ya haka ni ina kwance sai daga ya sa kafan dama ya ɗago ya ce bismillahir rahmanir rahim ya fito ƙasa ya ɗago ɗaya kafan ya ce bismillahir rahmanir rahim ya fito yana fitowa bai kome ba zai kalli gaba sura sai sajada haka da ya sajada hannun shi na dama wannan hannun hagu na ƙasa haka ya sajada da wannan hannun na dama kuma ya daga haka ya ce subhana rabbiyal ala wa bihamdihi subhana rabbiyal ala wa bihamdihi subhana rabbiyal ala wa bihamdihi la ilaha illallah quddusun quddusun لا إله إلا الله قدوس قدوس لا إله إلا الله قدوس قدوس الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكم وأسيلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم gari ta ce abin mamaki ga ta ga shi ga kuma wannan manyan mata masu albarka ita kuma rufe da amina budurwa ce shekara sha biyar nonanta ga masu cikowa ba ko su alasu mala'ika rilwanu mai gidan aljanna ya ce ya zo da kofi na ruwan gidan aljanna na alkausara ɗibo kofi guda na falsabila kofi guda na zanzabila kofi guda na rahikin mahatumin ya zo da su ya ce kuma in ya zo da ƙasa yana zuwa da ƙasa shiga ruwa kuma tartar ya fito sharaban ɗahura ruwa daga fadan Allah aka ce a wanke shi da wannan ruwan na fadan Allah ba salsabila ko zanzabila ko alkausara ba sharaban ɗahura ruwa daga fadan Allah aka zo da tasa na gajana mai hasken kyalkyali ne farfali yana kamshi ya kamar kuma keketowa mala'iku sun suka rako tasa tasan da za a wanke muhammadu rasulullah sallama kuma an sunan ta ne ba wai don datti ne ba shi kaka mata ta ciki ya fito ta cibin ne ya bude ba ta wajen dattin nan ne ba ta cibi ne cibi ne ya bude ya fito yana sallama yana fito kuma cibi kuma ya haɗe gaba ɗaya shi sama ya fi shafe shi ba maganan nifasi ba maganan jiki ba maganan jini fitowa kawai ya bi shi lafiya lau kuma ya fito abin ban mamaki ga shi da tozali a idanuwan shi raɗau na rambaɗa sunan ido shi raɗo da tozali in gaya maka ga gashin nan laya-laya habgadan baya ga gyaran hurka ga cibiya lafiya lau lafiya lau an gyara ta ga kace shi lafiya lau ga shi an shafa mashi mai gida aljanna ga rigar shi na gobe kula na gidan aljanna shi dai fito ba wanda ya ga al'auran shi ba wanda ya ga al'auran shi suna sallama to sai makota suka ji ana ta farin ciki ana farin ciki mahaifiyar sayyidina Abdulrahman bin Abdul Anhu mahaifiyar sayyidina Abdulrahman bin Abdul Anhu sai da shafa'u sai da shafa'u wa shafatna bi qawli hashafa'u inji mai hamziya ita ce ta zo a cikin mutane ta zamo anguwan zoma anguwan zoma kenan ko mai karban haihuwan annabi muhammadu sallallahu sallama ta ce ta zo ta ga gidan yana haske yana falfali sai wani gidan lafiya kuwa dare ne ko koko rana ne ce dare ne ta zo don ta karɓi haihuwa shi kuma can sai na kuma ɗan lidu ya taso daga ɗakin ka'aba so da sun je maganganun mala'iku da maganganun dabbobi abin ya yawa sun taso ya shigo da sun abdullahi da kutu ya gani ya ya lafiya ya namiji gwanin mace namiji gwanin mace yana shigowa ginan daga gidan haka ya haka ya shiga ɗakin zai yayi labulan ya shiga sai gwanin dabbobi mala'ika wani damfare narke ke jirke ke make ke ya za ta kubi haka ya ce kai abdullahi na zaka a kai shabar hamdi na zaka abdu dalibi na zaka tare da mata baka ina zaka ya ce ayi matan ɗana na tafi ya ce mun ji matan ɗanka ne amma ka dakata yana ganawa da ubangiji shi ta ranar Allah da kanshi ya zo bai ta kono ta ya turo annabawa ranar kuma an turo malaku da kanshi ya zo wallah suka fara ganawa yana bayana ɗakin inda sai da amina yana bayana ɗakin kawai ya ga annabi kawai yana la ilaha illallah kudusu kudusu da annabi gama yanzu ya zauna sai Allah ya ce bahi bahi bahi ce madalla madalla madalla madalla ya ce bahin bahin bahin ma'anar shi madalla madalla madalla barka da zuwan masoyina barka da zuwan masoyina barka da zuwan masoyina shine barhama diwani da fa ahlan wa sahlan marhaban summa marhaban fa ahlan wa sahlan marhaban summa marhaban mata ja'ana al mahsus sirri wa mukhlisin uhannu nafsi uhannu nafsi ثم يومي وشهره كذا بلد قد مسه خير أهمسي وفهرا وفهرا وفهرا وعبد الله ثم أئلة أتت قومها بالروح أين تشوقتي أنني محمد سيدة سيدة هواء عليه السلام ده سيدة سارة عليه السلام ده سيدة sai da asha da muzahirin ala salam da sai damar ala salam da su gane biya ko kasa din nan daga cikin nan gaba ɗaya suka miƙe suka miƙe suka miƙe suka miƙe sannan da ke cewa kiyaman al'adadan ta yake sayyidi shine ke cewa sallallahu alaika wa ala alika wa sallim وسلم مرحبا بك يا سيدنا محمد وسلم السلام عليك يا رسول الله وسلم السلام عليك يا نبي الله وسلم السلام عليك يا حبيب الله وسلم السلام عليك يا صفوة الله وسلم السلام عليك يا رحمة الله وسلم السلام عليك يا من يتاره الله وسلم السلام عليك يا خيرة الله وسلم السلام عليك يا رسول رب العالمين وسلم السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وسلم السلام عليك يا أيها الحجاب الأعظم وسلم السلام عليك يا أيها الكنز الأعظم وسلم السلام عليك يا أيها النور المدلسام وسلم السلام عليك يا عين عيون الإنسان وسلم السلام عليك يا عين عيون الإنسان وسلم السلام عليك يا إنسان الأيون وسلم السلام عليك يا مفرج الكروب وسلم السلام عليك يا من ما كذب الفؤاد ما رآك وسلم السلام عليك يا من ما ينطق عن الهوى وسلم السلام عليك يا سيدنا محمد عبد الله عبد الذات وسلم السلام عليك يا من حبه هو الدين والصلاح وسلم السلام عليك يا خير المرسلين المدد المدد يا رسول الله وسلم الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الكفاية الكفاية يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله وسلم النصرة النصرة يا رسول الله وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله أدركنا يا رسول الله أدركنا بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم to da wannan sirrin ne yasa in an zo ana maulidin an sallama aka zo wajen haihuwa ake miƙewa tunawa da wannan ranar kuma da wannan sirrin ne har yanzu an zo ana shiri ne aka wajen kiyaman alaƙar shi sai dai ake miƙewa kuma da wannan sirrin ne in mun zo muna jauhara mun kama muna addu'a tun an sai an biya jauhara kafa ko annabi na zuwa da shi ne su ma muke miƙewa hatta mutane masu mulkin duniya da wannan hukuncin namu suka ɗauka wannan hukuncin namu suka ɗauka wannan hukuncin namu suka ɗauka idan ka je kotu alƙali na shigowa ga kowa ya miƙe a ce kotu sai ya zauna sannan kowa ya zauna na wannan haihuwa suka suka sata ko ana ofis shugaban ƙasa ya zo kai tsaye in ɓarar shugaban ƙasa ne ko wajen wani babban taro shugaban ƙasa ya zo daga kowa ya miƙe na suka sata ko gwamna ya zo waje a miƙe na suka sata ko ka je bakin boda na ƙasashen na ƙasan ku misali kamar na ƙasar Najeriya bakin boda za a daga tuta za su kowa ya miƙe girma tutar Najeriya ko yamma ta yi za su ke tuta za su kowa ya miƙe za su tutar Najeriya to haka annabi ya zo da nashi aka fara amma kuma abin mamaki sai kuma cikin musulmai in an ce wani malami ya zo kushe ya zo a miƙe a karama sai suna cewa ba su miƙe ba ai wannan ba aikin musulmai ba ne sun bu san cewa asalin sun sata ne a namu ba namu suka sata ai namu suka sata amma kuma alamar suna kafa hujja ai annabi na cewa in wai annabi ya zo aka miƙe sai ce a kuma miƙe kamar a jama'a ke miƙe ma shugabanninsu ai shi tawalo yake shi tawalo yake ai wani ya zo ka miƙe kawon kanu shi wani abu ne to ai ko taron da aka yi na rulu maganin ganin wata cewa wata taron ne sauko ya tsage hatta kafin sun taru tun makin shi ne amma yana zuwa ku tun sa duk sai nake gaba to makiya sun miƙe karhan balle sai masai kanu ke ɗau'a aka fi annabi kun san me Allah ya ce Allah azza jalla yace dufu bihi ala aqdarin arni Allah ce mala'iku su dauki annabi din nan da wannan kayan nashi na alfarma da wannan hasan da wannan kirkirin yace a kai shi sama ta daya duk mala'iku su kai shi su sallama mishi a kai sama ta biyu duk suka sallama sama ta uku ku ce duk suna sallama sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai malafu al-kursi malafu al-arshi na magarin sakewa na fadan Allah ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ƙasan ƙasan bakwai halittun tekuna halittun dazuzzuka rana wata taurari iska aljannu mutane mala'iku ruhanai itatuwa ganyaye ƙoramu kusurtufai gaba ɗaya an alata a kai su a kai shi ko ina su kai shi su gan shi da ido su kai shi kuma sallama shi tun su sallama mishi tun kamun aiko shi sai damina tana ji tana gani haka aka ɗauke shi sai can daga ba sana aka dawo da shi da aka dawo da shi ko sun Allah ya ce Allah zo jalla ya gaya ma mala'ikun da ke wajen gaba ɗaya shi irin sura jibrilin mika'ilu isra'ilu azra'ilu munkarin nakiri rilwanu maliku raƙibu atidi dukansu mala'ikun nan Allah azza jalla yace bai sun kun zagaya da shi kasashen duniya an gaishe an sallama mishi to yanzu ina so ku da kanku shi annabin nan ku ɗauko darajojin annabi Adamu gaba ɗaya da makaman shi gaba ɗaya ku ba annabi Muhammad aka ɗauko aka ba shi ya ce kuma ku ɗauko makaman da ma'arfin annabi shi ku ba annabin nan da aka ba shi ya ce wace hudu huluku adama wa ma'arfin shi su wace ja'atun nuhu sadauka saka annabi nuhu da mukaman shi ku ba annabi wahulat ibrahim mukaman annabi ibrahim na halilullahi ku ba annabin nan walisan isma'il irin yaran larabci da mukaman na isma'il ku ba annabin nan suka ba shi warida ishaqa yardan aka ba annabi ishaqa da mukaman shi gaba daya Allah ce ku ba annabin nan aka ba shi wa fasahatu salih fasaha annabi salih da mukaman shi gaba daya ku ba annabin nan wa hilmul lutin da hakurin annabi lutin da mukaman shi gaba daya Allah ce ku ba annabin nan wa hikimatu luqman hikima annabi luqman da mukaman shi ku ba annabin nan wa bishra yaquba da bishara naka ba annabi yaquba da mukaman shi ku ba annabi muhammad Allah ce wa jamali yusufa da kan annabi yusufa da mukaman shi ku dauko ku ba annabin nan wadatu yunusa da iddatun Allah na annabi yunusa ku dauko ku ba annabi muhammad wa baha'u yusha'u da kwarjin annabi yusha'u ku dauko ku ba annabin nan sannan wa hubbu daniyal da soyayya da farjin annabi daniyal ku dauko ku ba annabin nan wa hukumu sulaiman da irin hukunci annabi sulaiman da basirin shi da mukamin shi ku dauko gaba daya ku ba annabi sallama wa sautu dawud da dadin murya annabi dawud da mukaman shi ku ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wawa ƙar Iliyas da natsuwa da makamai ɗan Iliyas ku ɗauko ku ba annin Muhammad sallama wa ƙabulu Zakariya da ƙabuli da kwarjini da farjini ɗan Zakariya ku ɗauko ku ba annin Muhammad sallama wa ismatu haya da isma na kiyayewa na zunubai na annabi haya ku ɗauko da makamai shi gaba ɗaya ku ba annin sallama aka ba annabi sannan wasu hudu Isa da zuhudanci na nabi isa ala ci ɗauko ku bayar da su gaba ɗaya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ce ku ɗauko makaman annabi annabi anushi ku ba annabi makaman annabi shi ku ba annabi annabi anushi annabi qainaku annabi mahayailu annabi zalkifli annabi hudu annabi salihu annabi tarjisu annabi yaquba annabi yusufu annabi dana naftali kubabru annabi lugu ludu ludana ababu annabi kalwan annabi kiblan annabi ladib da annabawa gaba ɗayan su guda dubu ɗari da dubu hudu guda dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu da manzanni gaba ɗaya su guda ɗari hudu goma sha uku Allah ce dole azumi duk ku ba ku ɗauko makaman gaba ɗaya ku ba annabi suka ba shi gaba ɗaya da kuma suka ba shi ce wa gane suhu fi alhaƙin nabi ina kuma ku nutsar da shi cikin halayen annabawa ma'ana kun ba da makaman gaba ɗaya ko eh Allah ce to ku ninka su dubu ɗari suka ninka su ku sake ninkawa su dubu ɗari suka ninka su ku sake ninkawa su dubu ɗari suka ninka da ce ku ninka ku ninka ku ninka ku ninka ku ninka ku ninka ku ninka aka yi ninke-ninke mara iyaka Allah ce to yau ne na san farin ciki na ya cika yau ne na san farin ciki na ya cika yau ne kamala na ya ƙara cika yau ne haihuwan masoyina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama mala'ika rilwanu ya ba sai da amina wannan ruwan na sharaban dahura ya ba ta ruwan salsabila ya ba ta alkausara ya ba ta zanjabila ya ba ta rike masu ta sha ya ce domin ana so ne ɗan nan naki ya fara shan ruwan gidan aljanna aka ɗauko wannan ruwan sharaban dahura ɗin aka zuba a tasa na gidan aljanna aka yi mishi wanka so bakwai da kan shi wanka ta bakwai sannan suka bata shi sannan ta fara bashi nono hannun dama ya fara sha sallallahu alaihi wa sallam to da ya sha nonon ta na wajen kwana bakwai shine daga baya aka ce to ya kamata a kai shi wajen shayarwa to wacce ta fara sha da shi na biyu take sai da suwai ba sai da suwai ba wanda wannan abu lahab nan ya yanta ta sai da suwai ba wanda abu lahab nan ya yanta ta to ita ta fara sha da nabi nono na biyu daga mahaifin shi sai ita ai da mahaifin amore ai ai ta more sai da soyi ba ta sha da shi nono da kuma sai na hamza bisa sha nonanta bisa sha nonanta to daga nan ne sai zuwa gidan sai da halimatu sadiya waɗanda suka sha nonon annabi su su mata tara ne wanda wanda annabi sha nonon su a gidan halimatu sadiya akwai mata inda suka zo ce muna so mu samu albarkan wannan jinjiri mu bar tafi kiyama ya san da mu ko da matsala ya mana ya mana cuku-cuku ko da matsala ya mana cuku-cuku in muka ci aye mun sha da nabi nono ai za mu samu mafita to duk da sai da amina da sai da suwai ba sai da mutu sadiya sana akwai mata guda shida wanda a can bani kawai bani sa'adu sun sha ya sha nan su dai dai dai ba ta kace sai maganar shayarwa sai da halimta sadiya tana can ƙawayenta sai ce mafarki aka ce mata lallai akwai wani abin haihuwa a garin makka wanda duk ya shayar da shi nono duk maran shayar da shi nono arziki ya tabbata a gare ta alhairai na duniya lahira ya tabbata a gare ta a bacci sai ta gama daga jibril alayhi salam shi ma dauko ruwa alkausara ya ba ta sha ta sha ita far kalmar shahada ta ce me kalmar shahada sai ki ce ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta fada ta sha alkausaran yace to wannan shine kalmar shahada yanzu ke ce farkon musulunta a cikin duniya gaba daya an ba ki kalmar shahada ne kika musulunta an ba ki alkausara ne dan ke ne zaki shahada a karshen zamani ta farka a firgice irin wannan farki ba ta tsaye da shi ba ta gaya mijinta a cikin wani musamman da ake nufi da wannan farki ba gari ya sun bayan gari gonaki irin ɗan rororan nan da su da sauran matan garin irin da tijan nan suna rororore a gona su ƙara jin murya a bayyana wani ba bacci ba ana wani da maule don dimakata wani da maule don dimakata duba da sadayin arda atku an haifu wani abin haifuwa a garin makka aljannan allah ta tabbata ga dukkan matan ta shayar da shi a bayyana suke ji matan wajen sun goma ne kowane ta dawo gida wajen mijinta mun ji ana magana daga sama ba so je wannan magana ba ko so ɗaya tun da mace ba taɓa jera wannan maganan ba a yi wani izini kawai maje a mana izini maje suka ce mun muku izini mu suka hau in garmin doki suka kusa kwano a su kune a su kwane suna gudu sun kora zo maka ana gudu karban karban karban karban karban karban karban karban a kosa zuwa ɗiba alhairi ita kuma lokacin kuma bisa imtihani da kadar Allah sai da halin sadiya talaka ce mijin sama talaka ne ba su da komai sai jaki wata kuma karbar zajje wannan karbar jakin suka hau haka nan duk da haka shedan ya bi wannan jakin ya sa ya sa hannun shi ya ma kafan jakin da ya make shi sai jaki ya kamar shi lafiya sai kuma ya ɗin shi ya tafiya da ƙyar da ƙyar da ƙyar da ƙyar Allah azza wa jalla ya ce malaka jibrilu ga iblis san zai neme banna maraka dai ka kaumin da shi da jibrilu ya jarka ko daga sama yana gudu piu piu piu piu da ya zo ya samu iblis da fice shi guda ɗaya da fice shi ya kai dan bare shi da ya wuce wani mari bai zami ko ina ba sai bangon duniya na yamma malaka jibril alayhi salam sai ya shafi kafan wannan jakin sai ya miƙe shi ma kama gudu har ya je garin makka su wancan matan da yake ba su da rabo mai ƙarfi in aka ce su ga jinjiri sai dai maraya ne mahaifin shi da su amma ni ne shaibatul hamdi ni ne abdul dalib ni ne kakan shi ni ne ɗauki nauyin komai abin da uban zai bayar din ni zan bayar yace kai ai na gana wannan ba zai yiwu ba ai da sunan uba ba da su ba uba din nan ai ai abu kuma sai a hankali sai su wuce sai su je gidan masu arziki sai a ba su yaya a ba su a tafi da riguna sai su yi gaba gaba ɗaya tara na haka suka yi sai zuwa sai da aminatu sadiya kamun ta zo sai da aminatu take sai ta ji murya a ɗakin tana magana mai magana shi ne malaka jibril na cewa yau ga sa'ada nan ta zo ga wanda ta da shi nan ta zo sai da halimatu sadiya ita ce za ta raine shi in ta zo ku ba ta tana ɗaki tana jin wannan magana sai da halimatu sadiya ta gangaro mijin sai tsaya a wajen gari misali kamar kofan gari ita kuma sai ta shigo jakin na can ta shigo a ƙasa tana neman abin da za ta raina tana neman jinjin da za ta raina ko namiji ko na mace ta shigo gari ba samu komi ba har ta je wajen sai na abdul dalibu yana zaune akan kujera a kusar ɗakin ka'aba rigirigi tana zuwa ta ce salamu alaikum isa alaikum salam ba Allah na zo ina neman abin shayarwa ne ko kuna da yaron za a shayar da shi ya ce to nan dai muna nan dai muna zaune da yawa suna zuwa sun amsa ba su ce ba su karba ba saboda maraya ne uban shi riga ya rasu amma ni din nan ni ne kakan shi ne uban uban shi wato ni ne mahaifin mahaifin shi ni na dauke nauyin duk abin da za a bayar na shayarwa na dukiya komai da komai ta ce to ba sa nan gani ba ta ce to ba lawa ne sunanki ta ce halim ta ce halimatu sa'diya halimatu sa'diya sai ya ce hilmun kaga halimatu hilmun wa sa'adun hilmun wa sa'adun a gani ke hilmun wasu adin ya ce fiye ma hairatu duniya wa ɗahiratu sai ga haƙuri ga sa'ada ai a cikin gaba aka samu alhairan duniya lahira daga baɗaya ai alhairan duniya da na lahira su tabbata ne cikin haƙuri da kuma sa'ada ita alaman kenan mai renan goma shiga suna shiga cikin gidan suka shiga cikin ɗaki ko su ta hango yaro kan gado sai ta ce ma sai da amina ya amina lafiya da wanda tsakar rana haka ki kunni fitilla ta ce ba fitilla bane ai hasken huskan yaron ne ai hasken huskan shi ne ta ce na ratsa da girman Allah tun daga na haife shi har zuwa yau ban ƙara kunni fitilla da daren duhu ba ana zuwa da kamar yana bacci haka idan shi na rufe so ta ce to tana kallon shi ta je ta ce wa alqaitu alayka mahabbatan min ta ji soyayyen shi kawai daga cikin zuciyarta da ganin shi za a tashi sai wannan yaro mai albarka haka mai haske kwata ce shi ko sai zuba ido haka haka ina mata ina mata fara ina mata fara sai mun kawai sai ya bude da yana mata fara'a kawai yana mata murmushi yana mata murmushi ta ce na jin koyon shi ya ƙarfi cikin zuciya na na ɗauko shi na rungume shi yana rungume shi da ta ɗan zama miya ne ta ke ko ta ji ta yi ba ta yi bolin bolin a take ta ɗauki hatimin nabi'ina shugaban masu lafiya khairul anbiya fi sallama daga nan fa sai ta ce to alhamdulillah tun da na samu bari kuma wajen gari in tambaye mai gidana ya ma izinin dauka ta koma sai ta ce mishi ya ce mata ya labari ta alhamdulillah mun samu da su dai maraya na bi uban sharar bai tsaya cikin san labari ba ta daura huska suke kanan mata suna ta wucewa sun ɗauko ‘ya'yan masu wadata ‘ya'yan masu arziki an ba su atamfofi da abubuwan alhairai sai wanda ke ɗauko ko maraya ta tsaye wannan marayan ba maraya irin wanda ka sani ba maraya ne kakan shi na nan kuma kakan su ɗauki nauyin duk abin da za a yi ya ce to ni da gaskiya dai halima ko sai ka wuta fashe kuwa kawai ta ce yanzu kai ne za ka ɗaukan hatimin na jikina yanzu kai ne za ka ɗaukan hatimin na biƙina ko ina ana bishara ana farin ciki na ga abin da na abin da gani a bacci da abin da gaji a bayan gari na ga maka nace je ki je ki je ki je ki Allah ya miki albarka je ki Allah ya miki albarka ta zo ta dawo gidan ta ɗauki jinjiri aka tafi gidan za a mai da shi kawai bani sa'ad to da al'ada ne nasu na larabawa aka ce me za a bayar ta ba a wani gidan girma gidan albarka gidan alhairi ai ni ganin shi ma kawai ya ishe ni ni ganin shi ma kadai ya ishe ni haka aka yi aka ce to shi kenan mahaifiyar shi da ta dinga ba ta dukiya da atamfofi abdul mutallib ya dinga ba ta dukiya da atamfofi abu dalib ya dinga ba ta dukiya da atamfofi sai da fara mata bisa asadin ta dinga ba ta dukiya da atamfofi ƙorai shawo aka yi karo karo dangin uwa dangin uba sai aka haɗa mata kayayyakin da ƴaƴa masu da sulbaɗi ko rabe rabe rabe rabe su bayar ba aka zo da shi da masu da bijin nata an zo da jakin za a hau jaki sai jakin ya duka ƙasa sai ya mijinta ya hau sai aka sa annabi sai mijinta ya hau sai halimatu sadiya ita ma ta hau amma ita kuma ta goya sai ta goya annabi jaki aka yi aka yi tashi da ke kimikewa abu zu'aibun abu kamsha shi ne mita sai da halimatu sadiya ya bugi don ya bugi jakin sabaka tashi mana mimo je sai Allah ba jakin dama ya magana dan su gane kuskuren su sai jaki ya za a yi kun dauko su annabawa da manzanni amma kun tashi a can baya ai sai dai dawo gaba sai dai dawo gaba sai zai dawo gaba sai zai dawo gaba muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da alimta sadiya ta dawo gaba shi mijin na baya jima alimta sadiyan ta rungume yaron haka yana gaba jinjirin dan kari an ce a yanayin girman nashi a sati ɗaya yana girman wata guda a wata yana girman shekara guda ya taso da kyan jiki da lafiya ga haske ga farin ga kurjini yana hawan jakin jakin da kai shi ce Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kabiran wa subhanallahi buhtan wa asila haka jakin ya faɗa ya zo karban karban karban ya dawa shi a kaba su bakwai ya je su jira guda biyu zama kama ibrahim ya je sa yin safa da marwa daga nufi allahu akbar allahu akbar allahu akbar sai karban karban kawai ke sai gudu yake sai gudu yake to tun azahar wasu kan masu garamin dawakan nan sun nisa sun gaba sai ga zakin halimatu sadiya ba kwanzanan mene yanzu ya yi kiba ya ci ko ya tumulmul ya tumurmur ya zo da gudu da gudu haka ke kira su kawai haka ke kira su kawai nake yanka su in ya su suna haka suna tsaye tun a can na ta ana hango su in ya zo karban karban karban karban yana matsowa yana matsowa suna soki suna soki in ya haka to ya wuce ka bi shugaban jakuna kenan shugaban jakuna wanda ya fara daukan kurrin muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh wanda ya fara ɗaukar nauyin firin Muhammadu Sallama sai ta zarga lalace sai da halin sadiya ta ɗauki sirrin da ko abu ka da umaru ɗauka ba haka shi ashe da ce ta ɗauki sirrin da ko suna baka da umaru ɗauka ba domin ta fa ɗauka annabi ta share mishi hawaye tare ne shi tsawon shekara hudu dan ɗari kuma kuma a wajen shi ma ta- kuma ita ta zama gobban shi kenan to kai a wajen ka da innanka da abokinka eh to shi kenan to annabi ya- sun yi gaba akan wannan jakin a ce a bayan gari akwai su shehunan yahudawa guda arba'in suna mita kuma a cikin su shaɗan ya zo a sufan mutane an fa haifi annabin nan fadar da ake ji labarin shi ana sa fare zo to ko fanye zo ka sanya bayyana kashin mu ya bushe ana haka sai suka ce sai shaɗan ce ai ma ga yasan ga yasan ga yasan ku kashe shi tun bai girma ba suka bi shi da gudu da gudu suka taso a kan nasu dawakan da makamai da gudunmai da masu da kibiyoyi da kuma baka haka suke kyawun har suke harbuwa piu suke harbuwa piu piu inda kuma sai ta kauce kawai inda sai ta kauce suka zo kusa kusa da su annabi za su haka za su dafa baya abu kamsha ba ha miji zai da halimta sadiya za su dafa haka annabi zai da haka sai kalli ya tsawon jinjin haka jinjin nan jaririn nan dan kwana bakwai sai haka sai kalli sama ta ce da sai ga wani motsi ha kawai yana haka yana motsin nan kawai motsin nan kawai sai ga wuta daga sama kawai ta taso gaba ɗaya ta rufe su gaba ɗaya ku ta farko su ce wani bam gaba ɗaya suka mutu da suka mutu ta ce daga nan na ƙara gane darajar wannan jinjin da ɗauko ta ce kamun mu je gida awakai na duk wanda mamu ne amma muna shiga gida ba shiga ko ruwa ba su sha ba ko abinci ba su ci ba amma gabar suka mutu lafiya yi suke ƙiba har ma suka fara haihuwa tun ba su fara shan ruwa ko ko cin ciyawa ba da ba su da yawa ƙwara hudu ne amma kamun wata ɗaya sun zama guda arba'in idan an je da su kiwo bayan gari daji haka ce kita wallahi ce yayin ta cewa ya ku dabbobi halitta sadiya ku zo ga mana ku zo ga mana ku zo ga mana ya ku dabbobi halitta sadiya ku zo ga mana ku zo ga mana na ne kuma duk sai su yunkuri kai su taso su yayin da kansu su zo gaban dabbobi halitta sadiya ka ji ciyayi ma sun san darajar dabbobin gidan da aka rena annabi na gaya maka ciyayi ba mutane ba ciyayi ma sun san darajar dabbobin da aka gidan da aka rena annabi ba fa gidan baban shi bane to ciyayi ma sun daraja dan kada ina hankalin shi ya tafi eh yaya mu kuma ba mu so annabi girma shi ba haka nan kullum ake zuwa kiwo ran nan sai ya sallama to dama shi dare yayi sai ga ana fira da shi sai jina wala shi da lafiya suke yi jibrilu da mika'ilu da israfilu suke suke mun fira da su muke fira da dare kullum ran nan sai ce to wai mama wai ina ne yan uwan suke zuwa ba zuwa ki tare da ni ba mu so ka je ne to shirin yahudawan garin nan kasu kasu muku wani lahani ai Allah ya kiyaye ni ba abin da za su yi mun ranar da ya matsa dai sai an je taimu aka mishi wanka aka sa mishi kaya aka shafa mishi turare da tozali da mai haka garin gaba ɗaya aka mishi ayan gaba ɗayan garin aka mishi rakiya saboda zai raka yayin shi ciwo